أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتينا بالزفر الحمد لله يومنا لا ربا sha hudu ga watan ramadan hijira ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga wata na hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da uku za mu yi zama yau na goma sha biyar a cikin wannan karatu na firiya tafsir na maula mushagar islam wa sa'aratun ala mahaji bala min yasir da anhu inda za mu tashi ina awwal baitin mudi alin nasi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس يجي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تولى فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس آه ونزل لما قالت اليهود قبلتنا قبل قبلتكم ya'anuna baitul maqdisi qala Allah ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nas yayin da yahudawa wannan aya ta sauka ne lokacin da yahudawa suka ce suke ce musulmi ai alqiblan mu ta kasance gabanin alqiblan ku suna nihin baitul maqdis suna ce suna so su ce kenan ai kama ai ka'aba ma baitul muqaddas akai sai Allah tabaraka ta'ala sauka da wannan aya na cewa sani dai harkon inna awwala baitin wudi'a lin-nas farkon ɗaki wanda aka ajiye wa mutane muta'abbadan ya kasance wurin abin bauta ne wurin bauta ne a linnasi ga mutane fil ardi a ƙasa lallazi bi bakkata to shine wanda ke a makka huwa albaitul lazi bi bakka shine ɗakin nan da ke a wurin da ake kira bakka bakka lugatun fi makka makka ita ce ake ce ma wata luga ce ta makka ake ake ce mata bakka ma'ana makka ita ce ake ni da ita bakka au bakka albuqatu allati alaiha alkaaba khususan ko ko ana nin da bakka wurin da dakin Allah Ka'aba yake khususan kibance nan iya wannan wurin shine kawai ake cewa bakka au makka alqayya wa bakka hiya ma tahatul baiti ko ko ana nihin da makka na ce makka alqarya ta makka garin makka kenan ita ko bakka shine abin da ke karkashin dakin dakin Allah dai abin da kike wai da shi kenan wa hadha aula shewa ce wannan shine mafi shine mafi dacewa kenan li'anna albayta kana qabla alqaryati domin shi dakin ya kasance gabanin alqarya fa idan kenan ma alaihi albaytu huwa bakka abinda ke dakin Allah ke akan shi shine ake cewa bakka wa makkatu hiya alqarya ita ko alqaryan garin makka shine ake cewa makka wa ma haula da abinda ke zagare ta wa ma haula da abinda ke zagare ta هو الذي كف أيديكم عنهم هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة wannan ayar da take cewa Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya kame hannayen kafirai daga barin ku ya kame hannayen ku kuma daga barin su bi batni makkata a cikin cikin makka sumiyat bakka an kiraye ta an samu ana kiranta da bakka ne da anna ta bukku a anakal jababira saboda tana ta dukku tana dandake wuyaye na jababirai sarakuna masu girman kai wanda ya zo duk girman kan mutum in ya zo na wurin dole mutum ya kaskantar da kanshi kaya ma wanda za su yi iri ɗaya ake sanyawa ko sarkin ko sarkin ina ne mutum wa awwalu baitin wudi al muta'abbada lin nas shine farkon daki wanda aka ajiye wa mutane yana abun wurin bauta bina banahu al malaikatu qabla khalqi adam bi alfi amin mala'iku su suka gina shi gabanin halitta annabi adam da shekara dubu biyu wa wudi al'aksa wa wudi al'aksa sannan aka aka ajiye ɗakin Allah mai nisa shine baitul maqdis kenan qala qala jalal jalaluddin suyuti ya ce wa bainahuma arba'una sanatan tsakanin wancan kaba da baitul maqdis shekara arba'in ne wa hadha sabqu qalamin shi yace wannan rigajin alkalami ne minu da gare shi innamal malaikatu baral ka'bata qabla khalqi adam bi alfi sana san dai mala'iku sun gina ɗakin Allah Ka'aba tun gabanin halitta Annabi Adam da shekara 2000 walamma khalaqa Allahu Adama sare hujju hazil baita da Allah ya halici Annabi Adam sai ya zamo yana hajjata wannan ɗakin wa ba da zalika amarahu Allahu bi bina'ihi saniyan bayan haka sai Allah ya umarce shi da ya saki gina shi dai karo na biyu fa banahu adamu sai annabi adam ya gina shi wa baqiya 40 sanatan yahuju hadal bait yawanzu shekara 40 yana hajjata wannan dakin wa ba da 40 sanatan bayan shekara 40 amarahu Allah bi bina'i baitul maqdis sai Allah ya umarce shi da ya gina baitul muqaddas fa kana bainahuma 40 sanatan sai kasance tsakanin su a tsakanin gini na annabi adam da kuma wato wanda ya ba kaba da kuma ginin da ya ma baitul maqdis shekara 40 ai baina bina'i adam lil ka'aba wa bina'ihi li baitul maqdis ana ne tsakanin ginin annabi adam da ka'aba da kuma ginin shi wanda yi ma baitul muqaddas awa amma awa amma ma qala al mufassir amma abinda mai bai tafsiri ya faɗi shine jalaluddin suyudi min anna al mala'ikata banahu wa cewa mala'iku suka gina shi wa baina bina'il mala'ikati wa bina'il qudus 40 sana cewa kuma tsakanin ginin mala'iku da na baitul maqdis a shekara arba'in ne fa hada sabku kalamin wannan rigagin alkalami ne minhu da gare shi bal bari dai bainahuma bainahuma alfani wa arba'una sanatan abin da ke tsakanin su shine shekara dubu biyu da shekara arba'in a wannan shi ko abin da ya ja imam din suyudi ya zo cikin hadisi a ingantacce cewa tsakanin su shekara arba'in tsakanin su kuma ana nihin tsakanin ginin na annabi adam da kuma ginin da annabi adam ya ma kaba da wanda ya ma baitul maqdis to shine hadisin shine iskalin anawar wa fil hadis amma kamar shi da ya tashi cikin jalidin suyudi bai bayyana ba ce ko tsakanin ginin wannan kamar da shehu da yace tsakanin ginin da ya ma annabi adam ya ma kaba da kuma wanda ya ma baitul maqdis to shine sai abin ya zama iskali shi ya hudu zancen mala'iku suka gina shi kuma sai yace kuma tsakanin ginin ginin Kaaba da na Baitul Muqaddas shekara 40 amma shi ma tamar yana cewa kama kama fi sahihai kamar da yazo a cikin sahihai da shi ko cikin sahihai abin da yazo kin shine an ce tsakanin su ka shekara 40 ne amma ga yanda ake ni tsakanin ginin da Annabi Adam ya musu duka biyu wa fil hadis ya zo a cikin hadisi awwalu ma zahara ala wajhi al-ardi ala ala wajhi al-ma'i inda al-khalqi as-samawati wal-ardu zabdatun ko zubdatun bayda'u فدحيت الأرض من تحتها وهي هذه الكعبة ya zo a cikin hadisi farko abin da ya bayyana a bisa huskar ruwa yayin halitta yayin halitta yayin halitta shine samai kuma wal ardu ita ko kasa a lokacin zubdatun kun fani bai da wara fataka fa duhiyat sai aka shin hudar da fa duhiyat al ardu sai aka shin hudar da kasan aka kwantar da ita min tatiha min tati min tatiya da karkashin ta karkashin saman kenan wa hiya hazihi alka'aba kuma ita ce wannan ka'aban daga nan ne cibiyan kasan baki da baitul lahi fi muqabalatihi albaytul ma'mur baitul dakin Allah wannan ka'aba abinda ke fuskantar shi a sama shine baitul ma'mur allazi fi sama wanda ke a cikin sama mubarakan baitan za barkatin daki ne wanda ke mai albarka barakatuhu amnul wuhushi haulahu yana da cikin albarkashi amintar dabbobin daji wanda suke kewaye da shi wa adamu ta'arrudi man istajara bihi li ayi su'in kuma da rishin bijiran ma duk wanda ya nemi mafaka da shi da duk wani munanawa ba ba ba ba ce mai kutun komi zalika ya insanun qatila abihi indahu in mutun ya game da makashin ma'aifin shi a wurin shi a wurin dakin Allah la ya ta'arradu lahu ba zai bijiro mishi ba yace yana neman fansan ran ran ma'aifin shi hudan lil alamin shiriya ne ga talikai baki daya da annahu qiblatum domin shi qibla su ne baki daya fi ayatun bayyinatun cikin shi akwai wa'ansu ayoyi wanda suke bayyanu bayyananu min ha yana daga cikin ayoyin nan maqamu ibrahim maqamu ibrahim shi kuma maqamu ibrahim alhajar allazi qama alayhi inda bina'il bait shine dutsen da annabi ibrahim ya tsaya akan shi lokacin da yake gina dakin Allah fa asara fa asara qadamahu fi sai qadamahu kahuwan shi sai suka yi sau a kan dutsen nan shi ne asarakin suka yi kamar shi yin tasiri ne shi dutse an san ai ba ta ka taka dutse a ga sauka to shi da ya taka sai aka ya bar saukin sawun shi suna nan wa baqiya ila al'an sawun suka wanzu har yanzu ma ta dawulil zamani tare da nisan zamani wa tadawulil aidi alaihi kuma da yawan dokan ko tabawa da hannaye suke yi duka duka bai bai sa wannan ya shahi ba wa minha yana da cikin ayoyin da suke bayyana nuna dakin Allah nan tad'iful hasanati fihi lillinka lada da wato kyawun ayyuka a ciki da aikin da kai za lillinka mu a ciki wa annan tsaira la ya aluhu kuma yana da cikin ayoyin shi da cewa tsuntsu ba ta waye hau saman Ka'aba ya fita sama ba ya ji wa man dakhalahu kana amina kuma duk wanda ya shige duk wanda ya shiga cikin shi ya kasance amintacce man dakhala maqama ibrahim duk wanda ya shiga maqama ibrahim kana aminan ya kasance amintacce ne la yuta'arradu ilayhi ba a bujurowa zuwa gare shi bi qatlin aw zulmin aw ghairi zalika da kisa ko da zalunci ko da wani wannan haza min barakati hazal bait wannan yana daga cikin albarka wannan dakin wa min barakatihi yana daga cikin albarka shi kasratu sawabi liman haji liman yahujju yawan lada ga wanda ke hajjatan shi man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja min dhunubi ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya hajji dakin Allah falam yarfus bai jima'i ba ko ma gabsi bai yi ba walam yafsuq bai fasikanci ba raja'a min zunubi zai wata daga zai komo daga zunuban shi kayomi wa daritu ummu tamkar ranar da mafi shi ta ahe shi zai kuma bai da zunubi ko ɗaya kenan man hajja marratan faqad adda fardahu don da ya haji dakin Allah so daya to wannan ya bayar da farillan sa dake wanda take a kansa wa man hajja saniyatan wanda ya haji so bi faqad da yana rabba to wannan ya biyo ya tambayo wa ubangijin shi bashi wa man hajja salisatan wanda ko ya haji ya so uku faqad harrama faqad harrima sharuhu wa jasduhu min nar to wannan an haramta gashin shi da jikin shi ma daga shaho huta wa hazal bait wannan baitin wannan dakin wannan dakin Allah hajjahu jami'ul anbiya baki ɗayan annaba sun hajjace shi illa arba'atun minhum sai guda hudu kawai daga cikin su min adama ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma fihi nabiyyu illa wa hajja illa wa hajja illa arba'atun illa arba'atun tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi face sai ya hajjaci dakin Allah sai dai guda hudu minhum yana daga cikin su su hudun nan hudun annabi hudu wa salihu da annabi salihu wa ludun da annabi ludu wa idrisu da annabi idris ma siwahum kuma ba duk wanda yake ba su ba min al-anbiya na daga annabawa wal mursalin da manzanni kullum hajju hadal bait dukan su sun hajji wannan dakin law kana baitan adiyan ce wace da a ce wani baiti ne haka ne kawai wanda aka saba na al'ada ko da wani daki ne haka nan fakat kawai wa taraddada alaihi al-anbiya wa salihuna aka ce annabawa baki ɗaya sun kai kawo wurin shi da salihan bayi min awwali dari ila yawmina haza tun daga farkon zamani har yinin mu na yau lakafahu barakatan da ya ishe shi albarka lafiya ma wa huwa baitullahi tabaraka ta'ala wannan tana ma kuma shi dakin Allah ne tabaraka ta'ala banahu malaikatu malaiku suka gina shi fa tawu bil hajar al aswad sai suka zo da da hajar al aswad abyad min al laban ya lokacin da suka zo da shi shine mafi fari daga nono min yaqutatin min yaqutatil janna daga yaquti na aljanna yaquti an ce wani irin diamond ne yawancin shi wanda ake ce ma ko dai wancan wanda ake ce ma tsanwa shi ne suke ce ma zubar shat ko ko zumurut a yakuti ne dai wani gulagule ne na aljanna haka aka zo da shi waje alu fi rukuni suka sanya shi a rukun wa qala al haqu jalla wa ala Allah tabaraka taala mai girma da daukaka yace innahu yaminullahi fi ardihi cewa shi wannan dutsen ya dama Allah ce akan kasa man masahu duk wanda ya shayi shi faka annama safa harraba tabaraka ta'ala tamkar yayi hannu ne da ubangiji tabaraka ta'ala walamma banahu adam lokacin da annabi adam ya gina shi wa banahu shi isu dan shi shi isu waladuhu ya gina shi ma banahu ibrahim annabi ibrahim ya gina shi rabiatan karo na hudu inda binayi ibrahim yayin gina annabi ibrahim utiya bi hadal maqam sai aka zo da wannan maqam ibrahim wannan dutsen wa huwa hajarun qadara salasa azrain shi ko dutsi ne gwarkwatan kwatin tsawon shi bai wuce zira'i guda uku zira'i uku a kana ya tafi alaihi ibrahim annabi ibrahim ya kasance yana tsayuwa saman shi libina il ka'aba domin ginin ka'aba al muhandisu jibril alaihi salatu wasalam injiniya na ginin wannan shi ne malaika jibril a tsira da mutane sabata gare shi wal bani mai ginin ibrahim khalilullahi shine annabi ibrahim badadin allah wa tilmizu shi ko a farantikin almajirin shi allazi yu'inu wanda ke taimaka mishi Isma'ilu wa Mika'ilu shine annabi Isma'il da Mika'ilu ko shi sa ko shi ne ma sunna majina ta har wayo ba kaga majini ɗaya mai kama mai guda ɗaya ba shi shi kadai ne yau yawa shi shi majini shi ɗaya amma zai ga masu kama suna da bi ko ko ko soca ka wa huwa allazi yusaidu isma'il shi mal annabi wato malaika mika'ilu shi ne ke taimaka ma annabi isma'il wa kullum mashtagala ibrahim bil bina'i ko da lokaci annabi ibrahim ya shagaltu da ginin nan hatta dalal bina'u har sai da ginin yayi tsawo ya ya tsawo tsawon da ya huce a alal hajir absa dutsen wannan Allah zai kifa alaihi wanda annabi Ibrahim ke tsaya kan shi ya tatawalu al hajir shi ma al maqam al hajir al maqam shi ma wannan dutsen na maqamu sai ya ƙara tsawo hatta ya bulugu Ibrahim hatta ya buluga Ibrahim al Ka'bata har sai Ibrahim sai ya kai tsawon Ka'aba banahu ala hadha shakl ya gina shi a wannan shakalin allazi tajidunahu wanda kuke wanda kuke samun shi salasuna zira'an zira'i 30 wallazi ya kifu alai salasatu azru'in faqat amma wanda yake hawa kan shi dutsen da yake a hawa kan shi yana ginin zira'i uku ne kawai wa asaru wa asara huku wa asaru akadami ibrahim ala al-maqami ila al-an wa asaru akadami ibrahim ala al-maqami ila al-an gurabe guraban sawu na annabi ibrahim na kahuwan shi suna kan makamin wannan dutsen na makam har yanzu a asaru qadami ibrahim mawjudatun guraben sawu na annabi Ibrahim samamu ne ka annahu wa tsayahu al'an kai ka ce yanzu ne ta kashi kayanan nasu ya tabarraku na bihi mutane sun kasance suna neman albarka da shi wa gattahu sa'udiyun mutanen sa'udiya sai suka rihe shi makafata an yarahu nas wai dan kan mutane dan tsoron kan mutane su gansu jahalan minhum sau shawai yace saboda jahilcin su jahilci ne kawai wanda gare su wa hadal maqamu wannan maqamu aidan kuma dai min yaqutul janna shi ma daga yaquti ne na aljanna la tajidu ummatan fi dunya indahum shay'un tuhaqqiqa annahu min aljanna illa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai wace baka samu wata al'umma a cikin duniyar nan wanda a wurin su ke akwai wani abin da aka tabbat ake da tabbas daga aljanna yake sai dai a al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maqam ibrahim shi maqam ibrahim wal hajar al aswad da da hajar al aswad min yaqutul janna daga yaqutin daga yaqutin ne na aljanna laysa fi dunya shay'un min aljannati illa hazani a cikin duniya babu wani abu wanda yake na aljanna sai wa'annan abubuwan guda biyu maqam ibrahim da hajar aswad falamma banahu ibrahim hadha bina da annabi ibrahim ya gina shi wannan ginin wa tamma bina'ahu ya tuka gina shi amarahu allah an yunadi fi an yunadin nasa an yunadi nasa li hajji hadal bait sai Allah ya umarce shi da ya kirayi mutane domin hajjatan wannan dakin fa qala sai ya ce annabi Ibrahim ya ce kaifa unadi ta yaya zan kiraye su hum ma'dumuna fi aslabi abaihim su ko rasassu suke suna a cikin tsatsatsan uwayensu qala Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce alayka du'a wal isma'u alayya ana kai dai abin da ke kan kanka shine kiran ni jiya zuwa tana a gare ni ni zan sa su shi fa qafa ala jabal abi qubaisin sai annabi ibrahim ya tsaya kan dutsen abi qubais wa qala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inna rabbakum qad bana baitan ku sani cewa ubangiji ku ya gina wani daki wa da'akum ila hajjihi ya kiraye ku kuma yana kiran ku zuwa ku hajjace shi ku ziyarce shi fa hajju saboda haka ku hajjace shi ku ziyarce shi istajaba al-hujjaj kullan dukan mahajjata sai suka amsa min sa'ir ana'il alam tun da wato daga kowane da baki ɗayan nahiyoyi na duniya wa hum fil adami su a lokacin alhali suna cikin rishi suna cikin rishi an rasa babu su ma man istajaba fi zalika al-yawm duk wanda ya amsa daga wannan ranar labudda an ya hujja ba makawa sai ya hai sai ya sai ya haji Allah sa muna ciki wa man lam yastajib wanda ko bai amsa ba la ya hujju to ba zai ba za ta yi ba ya haji walau tawaffarat inda wal asbab ko da dukkan sababba duk abin da ake nema na ai ta haji sun hada a wajen shi man istajabu marratan wahidatan hajja marratan wahidatan wanda ya amsa so guda to zai yi haji so guda daya wa man istajabu marrataini hajja marrataini wanda ko so biyu amsa to sai ya haji so biyu wa kuma miraran kazalika wanda ko amsa so biyawa so shudi da dama to shi ma haka nan zai ta haji hajjatan ɗakin Allah su da dama fatajirul haja sai ka samu hajjaci idza hajja in yayi haji yahinnu ila ila al-audati ila tilka al-amakin bi da'wati ibrahim sai ka samu alhaji in yayi haji yana shauƙin komawa zuwa waɗannan wuraren bid'awati ibrahima faj'al af'idatan minan nasi tawi ilayhim da da da annabi ibrahim da yace ka sanya wa'ansu zukata na mutane su rika karkata zuwa gare shi taraddada wahidu minas salihin lil haji hatta hajja 60 maratan sai wace daga cikin salihan bayin Allah wani bawan Allah ya taba yin haji sai da ya haji so 60 yana kai kawo yana sai da haji dai sosatin fajalasa yawman wa huwa yatafakkaru fi hajjatihi sai ya tsaya wata rana yana tunani a cikin wannan hajjin da yayi ha wannan hajjin hajjin gudugudu da ya guda satin hal tuqbilat minhu am la shin Allah ya karbe ta an karba mai koko ba karba mai ba fa sami a sautin ya kulu sai ya ji wani sauti yana cewa ya fulan ya kai wani hal tad'u ila baitika illa man tuhib shin kana kiran wani zuwa ɗakin ka in ba wanda kake so ba fa qawiya raja'uhu sai raja'in shi yayi karfi annallaha tajaba lahu cewa Allah ya karba mishi nanu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce mu al'umma annabi muhammadu tsaya da mutane ta mutane gare shi la naf'alu shay'an laysa lahu ma'anan ba mu aikata wani aiki wanda bai da ma'ana wala nafhamu anhu shay'an kuma wanda ba mu fahimta komai daga cikin shi alhaju shi haji bi manzilati malikin istad'a insanan ila diyafatihi kama yana a matsayin wani sarki da zai ya kirayi yayi invite kenan yayi ya gayyaci wani mutum zuwa liyafarsa adatan al'ada al-kubara su manya idza da'u ila mulaqatil muluki in suka kira zuwa gamuwa da sarakuna yatanazzafuna wato idza du'u kenan su manya ka kiraye su zuwa gamuwa da sarakuna sarakuna ne suka kiraye manyan mutane yatanazzafuna su manyan mutane sai za su za su tsabtace kansu wa yalbasuna libasan jarida su sanya tufafi wanda yake sabo ta'zima lil maliki saboda girmamawa ga sarkin nan da ya gayyace su wa tajidu muhrim sai ka samu mai dokan harami alhaji haji kenan ya khalaqu siyaba adatihi ya tude sai ka same shi yana tude kayan shi na al'adan shi min libasi al'adi daga kayan shi ne na al'ada wa yatajarradu ya tsiryanta wa yaktasilu yayi wanka wa yalbisu rida'an wa izaran wa alayni fakat sai ya sanya mayafi da jabto da takalma kawai almaliku iza da a daifan shi sarkin ya kirayi wani bako wa ja'ahu in sai bakon nan ya zo mishi yati ilai ila baitihi al-khas wa yusafihu yana zawwa bakon nan yana zawwa zuwa ɗakin shi wanda yake kebantace ya gaisa da shi fatati ila baitul haram sai mutum kai mahajji sai ka zo ɗakin Allah mai alhurma wal hajar al-aswad huwa yaminu Allah tabaraka ta'ala shi ko hajar al-aswad shine daman Allah tabaraka ta'ala wal khuruj ila safa wal marwa fita zuwa dutsen safa da na marwa wa ila mina zuwa mina wa ila muzdalifa da ake taya har zuwa muzdalifa wa ila arafat har zuwa arafa da ake zuwa adatul muluki al'ada sarakuna izastada'u kabira in suka kirayi wani babban mutum wa dafuhu suka karɓi bakuntar shi yukhrijuna ma'ahu litanazzuhi suna fita tare da shi dan ba wannan ake cewa ba shi ke cewa dan abaiwa a tashewa ido kwalkwata shi shine tanazzuhi a hita a ga wuraren gani na wanda aka yi tanadi saboda wannan ila mahallatihim zuwa wasu wuraren su wa ila basatini zuwa su lambukan su ko gonakin su wa ila mamalikihim zuwa kuma wasu ababai da suka mallaka hadha huwa al-khuruju ila mina wannan shine hitar da ake zuwa mina ila arafatin zuwa arafa wal audu inda taqwa tamam al-haji huwa yawm al-ma'duba radda ake dawowa kuma ran cika haji shine ranar liyafa ranar da ake aje abinci a ci huwa yawmun nahar shine ranan layya Allahu yaqulu tujba ilayhi samaratu kulli shay Allah tabaraka ta'ala yana cewa ana taro mata ita makka ƴaƴan itace na dukkan komi duk cewa ba su wurin nasu ma gashi nan kusan sahara ce amma sai ga duk wani ƴaƴan itace da kake nema ana ana taro shi na wurin hatta albashar kai har ma mutanen duka ana taro su na ko ina da ko ina saboda gayyata wannan saboda wannan gayyata kuma saboda wannan liyafan ta Allah tabaraka ta'ala lihaza kara saboda haka ne Allah tabaraka ta'ala ke cewa walillahi alhaji ko kan da wallahi alhaji ko to bismillah مقام إبراهيم إيه أنت أنا تشي أنا إذا ما تشي duka mun kana tashi zai zamu tashi wani layin hajji wani layin allah su hajji ko an haka ne kuli an ya halin dai ba kai na wani kenan ko ولله على الناس حج البيت ko hijjul baiti da hasbul karat yana akan mutane Allah ya wajabta akan mutane su haji shi dakin Allah aujaballahu ala nasi hajji hazar bait Allah ya wajabta wa mutane su hajjaci wannan ɗakin man istata ilayhi sabilan duk wanda ya samu ikon guziri zuwa gare shi tariqan wannan sabilan shine shine ana yin hanya fassara hu rasul sallallahu alaihi wasallam bizadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da guziri warrahila da abin hawa rawahu al-hakim wannan hakim ya rawaito wannan hadisi wa man kafara kenan annan ka ci gaba ko wa man kafara duk wanda ya kafirce billahi da Allah wanda ya kafirce ma Allah au bima faradahu ko da abu ya kafirce ma abinda Allah ya farlanta shi ne alhaji na daga haji fa inna Allah ghaniyun anil alamin to sai dai Allah mawadaci yake daga barin dukkan alam al insu wal jinni wal malaika wa an ibadatihim Allah mawadaci yake daga barin dukkan mutane da dukkan aljanu da dukkan malaiku hakan nan ma da duk da dukkan ibadodinsu hadal fikru hadal kufru ware da tadidan wannan kafircin da ake cewa man kafara ya zo ne ware da ya zo tahdidan dan tsoratarwa liman kadara alal haji afsa wanda ke da ikon yayi haji wa tarakahu ya bar shi yana zuwa cikin hadisi mallam yasuddahu an hazal baiti maradun wala faqarun wala sultanun ja'ir famata wa lam yahujja falyamut yahudiyan aw nasraniyan manzo Allah sallallahu alaihi cewa duk wanda ba wai ciwo ba ne ba, ko wani talauci ko wani sarki ja'iri a zalimi ya kare shi daga hajjatan wannan ɗakin allah to in ya so mutumin nan, wato, famata har ya mutu mutumin nan, to in ya so, famata walam ya hujja, har ya mutu bai hajjin ba, to fali ya mutu Yahudiya wani in ya so ya mutu bai Yahude ko ba Nasari. Ma'ana shi dai wanda ya haka nan kamar ya mutu ba musulmi ba. to shine shi yake cewa wannan wa man kafara kin nan ta zo ne dan ba da tsoro kuma ta zo ma a cikin hadisi gashi kenan Allah ke cewa mutum ya mutum ya mutu bai hude ko na sari ai ba ba shi ba mutum ya mutu kafiri kenan a qul ya ahli kitabi قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم شهيد على ما تعملون وأنتم
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء wama Allah bi gafilin amma tamadun ko ka faɗa musu ya likitabi ya kuma zuwa littafi a yahudu da nasaru lima takfuruna bi ayatin lahi dan mene ya sanya kuke kafircewa ayoyin Allah sune alqur'anu alqur'ani wallahu shahidu ala ma ta'malun alhali ko Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikatawa ko mahalarci ne yana nan lokacin da kuke aikata abin da kuke aikata fa yajazikum alai sai saka muku akan shi qul ya ahli kitabi ka faɗa musu ya ku mazuwa littahi al yahudu wa nasara wal nasara yahuda da nasaru lima tasudduna an sabilillahi dan menene tusrifuna kuke juyarwa an sabilillahi daga tafarkin Allah dini shine addinin Allah man amana bi man amana duk kuke juyar da wanda ya bada gaskiya bi takzibikum nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata ku ga da ƙaryatawa annabi da kuke yi sallallahu alaihi wasallam wa katami na'atihi da kuma ɓoye kyakkyawan sifofin shi da kuke yi tafguna ha tatlubuna sabila iwajan kuna neman wato tafarki wanda yake karkatacce mu'awajatan wanda suke karkatacciya ai ma'ilatan anil haqi kuna wa hanya abinda kuke nema ita ce hanya wadda take karkatacciya wadda take barin gaskiya wa antum shuhada ku ko kuna masu shaida alimuna kuna masana bi anna dinal mardi huwa al-islam cewa addini wanda Allah ya rishi shine musulunci wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah ba mai barin abin da kuke aikatawa bane ba miyan kufri wa takzibi na da kafirci da karyatawa wa inna ma sani dai yu'akhirukum Allah yana jinkirta muku ne ila waqtikum zuwa lokacin ku lijajikum dai saka muku
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تدعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا يا كوانا كبار gaskiya in tutiyu fariqan min allazina utul kitaba in har kuka bi wa'ansu jama'a daga cikin mazowa littafi wanda aka ba su littafin nan yardukum an ba da imani kuma kafiri nawa ana ne yahuda da nasaru to in ku har za ku bi su in za ku bi wa'ansu daga cikin su to za su mayar da ku bayan za su mayar da ku kafirai bayan kun ba da gaskiya sababu nuzul hadhihi al-aya a dalilin sabka wannan ayan أن الأوس والخزرج كانتا قبيلتين متعاديتين مدة مئة وعشرين سنة شيني أوس da خزرج sun kasancewa an su ƙabilu ne guda biyu masu ƙiyayya da juna tsawon shekara ɗari da ishirin hum fi harbin da'imin su kuna cikin da'iman suna cikin yaƙi da'imin kowane lokaci cikin yaƙin juna suke walamma ja al-islam da musulunci ya zo wala qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai game da manzo Allah ya da mutu Allah ya tabbata gare shi awwalu man laqiyahu sittatun minhum farko wanda ya game da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum shida daga cikin su fa baya'uhu sai suka yi masa mubaya'a wa fil amil qabil a cikin shekara mai zuwa kuma akkadu bai'ata bai'ata sittati bai'ata sittati bi bi'ati isni ashara minhum sai suka karwa wannan bai'a ta mutum shida sai suka karwa ta da aiko mutum goma a sha biyu daga cikinsu fa bayu sai suka yi mubaya'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fil ami salis a cikin shekara ta uku kuma arsalu salasatan wa sab'ina nafar sai suka yi ko mutum 73 wa ashru niswatan da mace guda goma ashru niswatin fa akadul bai'ata sai suka karfafa wannan bai'a inda akaba a wurin akaba ba da haza bayan wannan hajar rasul sallallahu alaihi wasallam ila ilal madina fa aslamu jami'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina sai suka musulunta ma baki ɗayan su laysa fil madinati man lam yadkhul fil islam min al aus wal khazraj ya kai ba wanda bai shiga musulunci ba daga cikin mutanen madina daga mutanen kabila na aus da na khazraj fa sammahum rasul sallallahu alaihi wasallam ansaran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu suna da ansaru mataimaka kullu madina kullu madinatin futiyat bi sayf illa madinatir rasul sallallahu duk wani birni an buda shi ne da takobi sai dai birnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina futiyat bil qur'ani fakat an buda ta da alqur'ani ne kawai fa'aluha saru yuqalu hum ansar mutananta sun zama ana ce musu ansaru mataimaka la ta'rifu ausiyan wala khazrajiyan baka baka sanin wane ne dan kabila ausu ko ko wane dan kabila khazraj wa kana yahudiyun fi mujawaratihim adraka jahiliyat jahiliyatahum wani bai hude wanda yake a makwabtaka da su ya riski jahiliyar su wa adawatahum wa harbahum ya riski kuma wannan adawan kiyayyen nan da ke tsakankanin su da kuma yakin da suke tsakankanin su wa kana yabghudul muslimina wa yahsuduhum wa yat'alu fihim shi wannan bai hude ya kasance yana kin musulmi yana hasada musulmi yana suka a cikin su kasiran da yawa falamma marra biman min al-ansari julus da ya wuce wa'ansu jama'a na daga cikin mutanen Madina Ansaru suna zamne wa hum ikhwanun mutahabuna suna ƴan uwa masu son junan su agdabahu zalika wannan sai ya husatar da shi fa zahaba ila gulami sai ta yi zuwa wani yaron shi wajen wani yaron shi lahu da yake gulamin lahu wani yaron shi qalu sai ya ce ma yaron nasa maratu bi man min al khazraji wa man min al aus hum ikhwanun mutahabuna na wuce ga wasu jama'a na daga kabilan Khazraj da wasu jama'a na kabilan Aus su suna ƴan uwa masu son juna uhibbu an tatifa baina yadayhim ina so ka tsaya gaban su wa qul ka ce tazakkaru yawmu bi'as ku tuna ranar yakin ku ta bi'as huwa yawmu harbin waqa bainahum ita bi'as kinnan wani wani rana ce ta wani yaki da afku tsakanin su fi zalika al-yawm qutila fulan wa fulan kace a wannan ranar ne aka kashe wani da wani min aus daga cikin mutanen aus wa qutila fulan wa fulan min al-khazraj kuma wannan ranar ce aka kashe wani da wani na daga cikin mutanen khazraj wa an shada wa an shada ma kanu yatanashaduna kuma ya yi kwa mai ma waƙar da zai waƙar da suke yi ya kasance waƙar da suke rerawa min al-ash'ar ne da cikin wake-wake inda muharabatu yumi lokacin da suke yakin juna hatta takhasama rajulani bai gushe yana haka ba sai da mutum biyu suka yi jayayya minhum daga cikin su a ausi wa khazraji da dan kabila ausu da dan kabila khazraj fa qalu sai suka ce law ada zalika al-yawm la fa'alna bikum kama fa'alna fil madi da wannan ranar za ta dawo da za ta dawo wannan ranar da mun aikata da ku irin yadda muka aikata da ku cikin lokacin da ya shuɗe fa qala na'udu ilayhi al'an shi guda sai ce to mu koma mana yanzu fa tanadaw bi silahi kawai sai suka kira kowa akan makamai fa tanadaw bi silahi suka kira kawai kowa ya kama kowa ya kama makami kowa ya kama shirin yaki qala al-khazraj ya al-khazraj si dan dan kabilan khazraj ne sai ce ku taho jama'an khazraj wa qala aus shi ma mutumin aus yace ya lal aus ku taho jama'an aus fa hamalu silaha sai suka dauki makamai wa aradu an ya taqatalu bainahum suka yi niyin su yaki tsakanin su fa kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam ilayhim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito zuwa gare shi ma al muhajirina tare da shi da tare da muhajirai wa qala mutu yace musu abi da awal jahiliyati wa ana baina zurikum yanzu kuna kira ne irin kira na jahiliya alhali ko ina ina tsakan ina tsankaninku Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fa alqaw siyufa sai suka yi jiwa da takubban su wa kullum anaka akhaw ko wannan su ya rungumi dan uwan shi wa hadha kana min shaytan wannan abin ya kasance daga shaytan ne fa adu ahsana mimma kanu qablu sai suka koma mafi kyawun yanda ba su kasance gabanin wannan lokacin fa nazalat fa nazalat fi mahajir aya sai wannan aya ta sabka a cikin su هي تتناول الإخوان في الله إلى آخر الدهر wannan ayin ba wai mutanen ausu da kazaji kadai take magana ba tana magana ne da baki ɗayan ‘yan uwa na dan Allah har ya zuwa ƙarshen zamani a tana ɗaukan su shi ne tattanawa lukina tana ɗaukan su duka na'am ya yi wallazi na amanu in tuɗi farika na'am shi wani ayat ce ta sabka da cewa ya ku ya yi wallazi na amanu ya kone ku ba da gaskiya in tutiyu fariqan min alladhina utul kitaba in har kuka bi wa'ansu jama'a na daga cikin wanda aka ba aka ba su littafi al-yahud sun yahudawa yaruddukum ba da imani kum kafirin to za su mai da ku kafirai bayan imanin ku wa kaifa takfuruna
wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatillahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وكيف تكفرون تيايا كون ku za ku kafircewa tawbihu wanda an yi dashi ne akan zargi wa antum tutula alaikum ayatullah alhali ku ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma cikin ku ga cikin ku ke akwai manzansa ga manzan Allah na cikin ku wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda yayi ruko wa man yatamassak kenan duk wanda yayi ruko billahi da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to hakika an shiryar da shi tabbas wannan an shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا كون غبار غسكيا اتقوا الله كجي صوران الله حق تقاته غسكيا صوران الله حقيقة صوران الله كوا يا يعني يكي بأن يطاع فلا يؤسى حقيقة صوران الله شيني abi Allah kar a saba mai wa yushkaru fala yukfar a gode mashi kuma ka abuturce mashi wa yushkaru fala yunsa a ambace shi ka amanta da shi fa qalu ya rasulullahi wa man yaqwa ala hadha sabai sai suka ce ya ma'aiki Allah wake iya wake iya samun ƙarhin wannan wake iya wa wake iya yin haka fa nusikha bi qawli ta'ala fattaqullaha mastata'tu sai aka shafe wannan ayan da faɗa Allah da mai cewa ku ji tsoron Allah daidai ikon ku kila la nasakh wani kauli aka ce a ba babu shahiwa ba shahi ta kai ba bal man ittaqallaha mastata fa kad ittaqallaha haka tukatihi wanda yaji tsoron Allah iya ikon sa to hakika shine wanda yaji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna kuma kar ku saki ku mutu illa wa antum muslimun fa sai face kuna musulmi muwahhiduna kuna masu kade ta Allah kar ku saki ko ran ku ta ba kuna masu kade ta Allah ba
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم عليكم إذ كنتم أعداء فألى بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله واعتصموا تمس- تمسكوا ku yi riko bi hablillahi da igiya Allah dinihi ana nihin addininsa jami'an baki daya Ah, hablullahi aljama'a Al- hablullahi igiya Allah nan kuma ana nihin jama'a wala tafarraqu kar ku daidaita kar ku rarraba la ta tafarraqu ba'da islami kar ku rarraba bayan musulunci wazkuru ni'matallahi ku tuna ni'imar Allah in amuhu alaikum Ah, ni'matar washi akan ku ya ma'ashar al-aus wal khazraj ya ku taran ausu da khazraj iz kuntum yayin da ku kasance kabilar islami gabanin musulunci a da'an makiya juna fa'allafa baina qulubikum jama'a sai Allah ya hada tsakankanin zuka- zukatanku bil islami da musulunci fasbatum sirtum sai kuka zamo a bi ni'matillahi da ni'imar Allah ikhwana yan uwa fi dini a cikin addini wal wilaya da kuma jibanta juna wa kuntum ala shafa hufratin alhali ba kun kasance a absa gehe na hota na na rami ala tsarfi hufratin kuna akan gehen rami minan nari na, na, na, na daga wuta laisa baina kuma baina loqo fiya illa an tamutu kufara ba abin da ke tsakankanin ku da ku afku a cikin ta sai kawai ku mutu kuna kafirai fa an kaza ku minha sai Allah ya tsamo ku da gare ta bil imani da da ba da gaskiya da imani kazalika kamar yubayyinu lakum ma zukira kamar nan- kamar haka kin nan ana nin kamar yanda aka ake bayyana muku abin da aka ambata kin nan yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna ko kun shiru ko ko tabbas za ku shiru arshadana alhaqu fi hadhihi alaya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye mu a cikin wannan aya ila anna sabila najahina cewa amsa cewa hanya ta farki na najahimu huwa taqwallahi tabaraka wa ta'ala najahi shine samu tsira kana neman abu ka same shi shine kai najahi hanya dai ta tsiran kenan gare mu huwa taqwallahi tabaraka ta'ala shine jin tsoron Allah tabaraka ta'ala wa taqwa ita ko taqwa jin tsoron Allah ala maratiba tana akan martabobi ne taqwal ama akwai tsoron Allah na amawa ita ce al'imanu shine imani diddul kufri ma'ana kishiyar kafirci al'imanu billahi wamtisalul amri wa tina billahi wato imani imani da Allah ba da gaskiya da Allah da kuma kwatanta umarnin Allah aikata abinda Allah ya ce aikata kenan wajtina billahi da kuma kaurace mana hani abinda Allah ya ce ka ayi ka ayi shi wannan shine tsoron Allah na amawa wa taqwa khas khawas shi ko jin tsoron Allah na ka- na kasawa ke bantattun bayi an yazkura Allah wala yansahu wa yashkurahu wala yakfur wala yakfuruhu wa yutihu wala ya'sihi shine mutum ya rika ambatan Allah wala yansahu kar ya manta shi wa yashkuruhu kuma ya rika gode mai wala yakfuru kai kai ya buturce mishi wa yuti'uhu kuma mutum ya rika bin Allah wala ya'sihi kai da sa'a mishi wa taqwa khasatul khasa jin tsoron Allah kuma na keɓantattun keɓantattu Allah ya khutura amma shi wallahi balil abdi kar wani Allah ma ya ɗarsu a zuciyar bawa abadan har abada walai shiru sha'ir zuwa ga wannan ne a mai wake yake nuni gare shi ibnul farid mai waken nan shine kuma ibnul farid a, abu hafsu umar kenan wanda ya shahara da a, wake-waken shi shi kullum Allah yake yake yabo a arifi ne sosai shahararre an yi shi tun karni na shidda hijira tana da shekara ɗari biyar da saba'in da shidda ne zuwa ɗari shidda da talatin da biyu yana cewa falau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahawan hakamtu bi riddati cikin waken da yake wannan ya zo cikin nazarin suluk ne ko wata littafin dashi da ake ce mai ta'iyatu suluk yana cewa ciki falau falau khatarat li fi siwaka iradatun da wata irada za ta darsu wani nishi zai na wani abu zai na zai darsu a zuciyata ala khatiri zai darsu absa tunanina sahawan wai koda da mantuwa hakamtu bi riddati da na hukumta ma kaina da riddata ce da wani ma ko a- da wasa zan tuna na wani abu wani zai ɗarso mana a zuciya yace da na sama ni na da na sanya a- kawai na haitar ga musulunci saboda irin wanda su ne wai masu jin tsoron Allah na keɓantattun keɓantattun wanda su kullum Allah ke ransu zalika gayatu taqwa wannan shine matukar jin tsoron Allah Allah ya ltafita al-insanu ila ma ci wallahi tabaraka ta'ala shine mutun kare yayi waiwaye zuwa wani Allah tabaraka ta'ala wa zalika wannan la budda fi min zikrillahi tabaraka ta'ala bil lisani ba makawa daga wannan mutun ya rika ambatan Allah tabaraka ta'ala da harshen shi wa zikrullahi bil lisani huwa adna zikr kuma ambatan Allah da harshe shine mafi karamin zikiri walakin sai dai la budda min zikri bil lisani ba makawa sai an yi karamin zikirin sai sai an yi zikirin an zikirin da harshe hatta ya zikru qalba qalbu har sai zuciya ta amsa ita ma ta yi zikiri wa zikru bil qalbi huwa tafakkur zikiri da zuciya shine tafakkuri bai za tafakkara al abdu in ba wa ya tafakkuri in ma an ya tafakkara fi nafsihi ko dai yayi tunani cikin kansa fa yara khissata nafsihi sai ga kaskancin kan nasa wa qubha amalihi da kuma munin aikin shi fala budda an yafirra minha illa Allah tabaraka ta'ala to ya ga wannan ba makawa ya gudu da ya bar nafsin wannan tashi zuwa Allah tabaraka ta'ala wai za ta fakara eh gudu to wai za ta fakara fillahi in yayi tunani kuma shi ma ya tafakkuri a cikin Allah wa ma indahu da abin da ke wurin Allah la budda an yargaba fihi to ba makawa sai yayi kwadai cikin abin nan da yake abu a wurin Allah fa yafirra an nafsi sai ya gudu ya bar kansa wa ya zabu ila tabaraka taala ya zo zuwa Allah tabaraka taala wannan gudun a ala kulli halin alfiraru illa tabaraka taala Ta ko- ta kona hali dai gudu ne zuwa Allah tabaraka taala wa idza farra ila Allah tabaraka taala in mutun ya gudu zuwa Allah tabaraka taala wa tamassaka bi dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh riko da addinin Annabi Muhammad sai ya da mutun Allah tabbata gare shi wa ta'addaba bi adabi awliya Allah tabaraka taala ya ladabi da ladubba na awliyan Allah tabaraka taala wa sahabahum ya abukantaka da su labuda an yasila ila al-maqsud to wannan ba makawa zai sadu da abu ne fa tasimu bi hablillahi jami'an wannan kamar shine irin faran da suke na arifin nan da ya mauliki ya ga Allah tabaraka taala cikin murjin shi yace ya rab kaifa sabilu ilaik ya Allah ta yaya ne za ta- wa tafarki zuwa gare ka ya za a yi a sadu da kai ya Allah sai shi aka ce mai ya ji an ce mai khalli nafsika wa ta'al ka bar kanka ka taho Eh, khalli nafsika wa ta'al ka bar nafsinka ka taho wa tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah baki daya ai hablullahi abin da ake yi da igiyan Allah aljama'a sune jama'a yadullahi ma aljama'a a karfin Allah ko kudurar Allah ana dan abin da ke fasara hannu kenan da ake ce nan yake ce hannun Allah ma jama'a ta yana tare da jama'a jin kan Allah karfin Allah rahama Allah tana tare da jama'a fa mun faraka da jama'a jama'ata duk wanda ya rabu da jama'a bari amina din to wanda ya kubuta daga addini yadullahi ma jama'a karfin Allah yana tare da jama'a qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzala tsiya da mutala ta mata gare shi ce alaikum bil jama'a na hore ku da kullizumci jama'a fa inna shaytana yafirru min jama'a domin shi shaidan yana gudu yana gudu yana yana gudun jama'a wa huwa wa huwa ila al-islaini aqrabu shi shaidan yahi kusa daga zuwa mutum biyu minu ila salati daga mutum uku in ku ka kai ku uku to shaidan yahi jin tsoron ku in ga ku uku ga mutane uku ga mutum biyu sai ta wajen mutum biyu ah wa min al-wahid aqrabu min al-islaini kuma yahi kusa da mutum guda daga mutum biyu in wa'annan suna haduwa su biyu wannan yana yana kebance shi daya to yahi ne wanda ke shi daya ne wanda ke shi shi kadai din wa hadha tafarruqu wannan duka shine ya zo cikin hadisi wa hadha tafarruqu wannan rarraban inna ma huwa tafarruqu fil aqaid a ana nihi rarraba a cikin aqidu wal adawatu wal bagada da kuma adawa da kiyayyen juna amma tafarruqu fil furu'i amma rarraba a cikin rassa na na furu'i na fiqhu wannan yana mamaliki ne wannan bashafi'i ne min duni ma'adatin ba tare da kiyayya juna ba fala yadkhulu fi hadha abai shiga cikin wannan hanin wanda aka yi ko ko wannan wanda ake cewa ko dole sai kun haɗin wa ilayhi yushiru hadis wannan shi irin wani irin wacce rarraba ta furu'a zuwa gare ta ne hadisi mai cewa ikhtilafu ummati rahmatu yake nuni a sabanin al'umma ta rahama ne shi yana nihin wannan irin wannan rarraban na na furu'i na fahimta cikin addini fa faqad ikhtalafa as-sahaba faqad ikhtalafa faqad ikhtalafat as-sahabatu ashad ashad khilafi su mala'iku sahabbai sun sassaba tsakanin su mafi tsananin ma sassabawa fi ma bainahum a tsakanin su fil furu'i a cikin rassa walakin sai dai laysa bainahum adawatun babu wata adawa tsakanin su fa haza mahmudun irin wannan sassabawan abin yabo ne amma tafarruqu fil aqaid amma rarrabu a rarrabu a cikin akidodi asalin addini fa huwa allazi yujibu al adawa to wannan shine ke wajabta kiyayya wa rasul sallallahu alaihi wasallam khatta khattan mustaqiman wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata wani shaci haka ya wani kurtu mutanen mu ne na da magar suke kurtu ko ya yi shahi haka shahi haka wani shahi wanda yake mustaqiman madadaci tare tarase wa khata khututan hawlahu sai yayi wa ansu shahiya kuma dabara da wannan shahiya wa qala sai ce haza sirati wannan shine tafarki na Allah zai adu ilahi mustaqiman wannan nake kira zuwa gare shi wanda yake madadaci wa hazihi subulu wannan sune hanyoyi allati nahakumullahu anha wanda Allah ya hane ku daga barinta daga barinta da Allah yake cewa la tatabi subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi ɗan hanyoyi wanda za su rarraba ku daga hanyata wanda daga hanyar shi a hanyar Allah tabaraka ta'ala kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma zalla ya da mutum Allah tabbata a gare shi ke cewa iftaraqat yahudu ala ihdi wa sab'ina firqatan kulluha fi nar yahudawa sun kasu kashi 70 hadda daya dukan su a cikin wuta وابتلقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة كلها في النار نصارى سن كسو كشي سبعين دبيو دكا سو أتشكين وتا وستفترق, أم وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أثناء لما تزات كسو كشي سبعين دأكو دكا ننسو كلهم في النار إلا واحدة دكا سو سنة هتا سيقرا دا قالوا سيسابي سكتي وما تلك والواحدة وشيتي ونن قرا دا قال ما أنا عليه وأصحابي يتي إتتي ونن نكي أكي دنير صحابينا ai a sunnatu wal jama'a ana ne sunna da jama'a zakar Allah tabaraka ta'ala almu'minin Allah tabaraka ta'ala ya ambaci mu'minai zakarahum zakarahum ya tunatar da su ai wa azahum bi ashiya ya musu ana nihin ya musu wa'azi da wasu abubuwa yace itasimu bi hablillahi ku yi riko da igiyan Allah amara bit amara bit tamassuku bil kitabi was sunna wal jamaa wa adam tafarruq yayi umarni ne da riko da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'a da rishin raba wa an nazkura ni'amal lahi tabaraka ta'ala kuma da mutuna ni'imomin Allah tabaraka ta'ala in'amu alina shine ni'imtar washi akan mu kullu hadhihi al ashiya duka wayannan abubuwan tujibul firara ila Allah tabaraka ta'ala suna wajibta gudu zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wani takun minkum ummatun yi
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير lalle ya kasance a cikin ku akwai wasu jama'a wanda suke kira zuwa alheri wala takun minkum jama'atun yaduna an-nas ila alkhair ya kasance cikin ku akwai wasu jama'a da suke kira mutane zuwa alheri wa ya'muruna bil ma'rufi kuma su rika wanda suke suna suna umarni suna horo da aikin alheri wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani daga barin mummunan aiki wa ulaika adda'una wa'ancan wadancanan ka adda'una masu kiran nan al'amiruna wanda suke umarci horo annahuna wanda suke hani humul muflihuna su ne masu babban rabo humul fa'izuna su ne dai masu babban rabo Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutane Allah tabbata gare shi ce inna lillahi ibadan sani dai Allah yana da wasu irin bayi laisu bi anbiya su ba annabawa bane wala shuhada ba shahidai bane ya gabe to mul anbiya'u wa shuhada'u amma annabawa da shahidai duka suna kwadayin su liqurbihim min Allah tabaraka ta'ala saboda tsaba kusancin su ga Allah tabaraka ta'ala qalu sai sahabbai suka ce wa manhum ya rasulullah su wane ne wa'annan mutanen ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace humul ladzina yuhaddibuna an-nas ila Allah wa yuhaddibuna Allah ila an-nas su ne wanda suke soyar da mutane zuwa ga Allah wanda suke soyar da mutane zuwa ga Allah suke sa Allah ya so mutane kenan wa yuhabbibuna Allah wa suna wanda suke soyar da mutane zuwa ga Allah suke son mutane suke sa mutane su so Allah wa yuhabbibuna laha ila nasi kuma suke soyar da Allah ga mutane wanda suke sanya mutane su so wanda suke sa Allah kuma ya so mutane qalu yuhabbibuna laha ila nasi fahimnahu to su sanya su soyar da Allah ga mutane su sanya Allah ya so mutane wannan mun fahimce shi za mu iya fahimta shi wa yuhabbibuna an-nas ila Allah to su sanya mutane su soyar da mutane ga Allah shi ko yaya ke kifa kaifa to kifa kaifa yuhabbibuna an-nas ta yaya za su soyar da mutane ila Allah zuwa ga Allah qala sai ce ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari suna horo da aikin alheri suna hani daga barin mummuna fa idan tasalu amran lahi in mutane suka aikata horon Allah wajtanabu nawahi suka kaurace ma abubuwan da ya hana ahabbahum Allah sai ya so ahabbahum Allah sai Allah ya so su kenan sun soya mutane ga Allah ko haza fardul kifaya to sun gane na farkon shi ko ya ne yake wanda su gane suna sa Allah ya so mutane to shi shi kamar shi shi ne wannan ko na karshe in suka sa mutane suka yi abin da Allah ke so Allah zai so su to suna sa mutane su so Allah shi shi ne mai sauƙin shi ne suka gane suna sa mutane su so Allah ya yi in ka ce mutane kowa a zika mutane ku so Allah Allah yana muku kaza na muku kaza mutane su so Allah to amma ya za a yi kuma a sanya Allah ya so mutane yawwa to shine wannan in aka sanya mutane sai aika suka abi Allah yawwa suka kaurace abinda Allah ya hani to lokacin nan kuma sai Allah ya so su haza farzu kifaya wannan wa'azi sa a yi ma mutane a umarci mutane a hori mutane da ake alai da hana su da mun aiki farilla ne na kifaya wanda in sashen mutane sun tsaya da ita ya hada akan sashi yajibu alal ummati an yakuna minhum qismun yad'una an-nasa ila Allah ya waje ba a cikin akan al'umma ya kasance cikin su akwai wa'ansu wa'ansu kaso na mutane wanda suke kiran mutane zuwa ga Allah ya amuruna bil ma'rufi suna horo da yake alheri wa yanhauna 'anil munkari suna hani da da asabarin mummuna yake atabi min sai Allah ya zo da min wala takun minkum min daga ciki tabi'idan saboda ya zama sashe ne ba duka ba inda ba minkum ba wala takun wala takunu antum ku duka aka ce ku dan kasance dan ba ba ku duka ba wala takun minkum dai daga cikin ku ya kasance akwai wanda za su rika horo da ake alai suna hani a samu naki li'anna al-amra bil ma'ruf wa nahy anil munkari la yajibu 'ala an-nas domin horo da ake alheri da hani a samu naki ko daga barin mummuna aiki bai waje ba akan dukkan mutane la budda fihi min shurudin ba maka shi yana da sharuɗa wannan aiki yana da sharuɗa la budda min ilmin awwalan ba makawa daga sani sai sai mutum yana da ilimi da farko wala budda an yakuna lahu jahun hatta ya hatta ya kubala ko yukubala kalamu ba makawa sai shi mai kiran yana da wata alhuska ma'ana yana da wata alhurma har da mutane za su karbi magana shi amma idza kana idza naha an munkarin irtakaba urtukiba ashaddu minhu amma mutum ya kasance in ya hani absa aikata wani mummuna aiki lokacin da mutane za su aikata wanda yi shi tsanani to fala yajibu alaihi al'amru bil ma'ruf wa lan nahyi bil munkar to lokacin shi bai wajaba kan shi ba yayi horo da yake alheri ko yayi hani a samu muna kai ko wani wasu mutane wanda saka da suke yace wai kai ka ji shi wai shine zai samu kai bar ma mu saboda shi bai da huska wannan yawa walan nahyi al munkar amma idza kana idza naha al munkar wa idza tawaffarat fi shurutu in wannan shardan suka hadu a cikin shi yajibu alaihi an yi amura bil ma'rufi wa yanha anil munkar to ya wajaba kan shi ya rika ina anya ba nake tare ba yawa nake tare na ga karatun nan da da yace la budda fi min shurutin ba makawa daga sau na sharta basida ba ina harko dai la budda min ilmin awwalan sai na harko shine sharadi na ilimi na biyu hada sabu libtida faman lam ya'lam abinda ban faɗi ba faman lam ya'lam idza amara aw naha rabbama naha an ma'rufin wa amara bi munkari wanda bai sani ba shi bai san ba lokacin da yake a umar a umarnin nan faman lam ya'lam idza amara wanda bai san ba in yayi horo aw naha ko ya hani rubbama naha an ma'rufin tayyu ko so da yawa ma yana hani ne a barin aikin alheri sai ya je hana aikin alheri ina tsammanin abin abu mai kyau ne saboda bai sani wa amara bi munkarin kuma sai ya je yayi umarni ma da aikin aikin asha aikin da bai da kyau saboda rashin sani bai sani ba to wannan hada sababu libtida shi wace wannan shine sababi shine dalilin na kirkiran wa'ansu bid'o'i wanda suke ba su da kyau a cikin addini kai kana ganin abu abu ne mai kyau ne sai ka a rika yin aikin abu kaza shi ko abun bai da kyau saboda rashin sani wala budda an yakuna lahu jahun yau shi wanda muka karanta ba maka a ce yana da wata huska yana da alhurma hatta yi kubal kalamu har sai an karbi magana shi amma idza kana idza na an munkari amma ya kasance in ya hani a samu muna aiki urtu kubi ashad minus lokacin da za a je aikata mafi tsananci da mafi tsananci da gare shi wala yajibu alai amru bil ma'ruf to wannan bai wajiba kan shi ba ya rika horo da yake alheri wala nahi an munkari ko ko ya hani a samu muna aiki wa idza tawaffar fi shurutu in sharuɗan suka haɗu a cikin shi yajibu alai an ya'muru bil ma'ruf to lokacin da ya wajaba kan shi ya rika horo da ake alheri wa yana munkar ya yi hani daga barin mummuna aiki wa ulaika hum muflihun wadantanin su ne masu babban rabo kana sahabatu kana sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'munu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna horo da aiki alheri suna hani a barin mummuna aiki wa hadha wannan ka annahu huwa al-jihadul akbar kai ka ce shine jihadi ma mafi girma قال الرسول صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم yace sayati zamanu wani zamani zai zo la yabqa min islam illa smuhu ba abin da zai saura daga cikin musulunci kawai sai sunan nashi wala min alqur'ani illa illa rasmuhu ba abin da zai saura daga cikin alqur'ani sai zanen alqur'ani kawai zanen rubutun sharru man tazillu as-sama'u yawma idhin ulama'uhum mafi sharrin wa'anda sama take musu inuwa a wannan ranan a wannan lokacin su ne malaman su wa qurra'uhum da makarantansu ulama'uhum bi tabi'i su me ya sanya malaman su wuce malaman su da kwadai wa qura'uhum bir riya su ko makarantan su da riya suna yi ne kawai da a ce sun iya qala antum fi zamanin fi zamanin qulubun amiratun manzo Allah sai yake ce musabai ku kuna cikin zamani wanda zukata raye suke a wannan zamanin wa sayati zamanun takunu qulubu kharaban a sannu zamani zai zo wanda zukata za su kasance a rosa su shi kamar gini ne wanda ake akwai mutane cikin shi ne ake ce mai amir wanda mutane suke raya shi wanda kuma ba mutane cikin shi amma ya roshe shine ake mai kharab to zuciya wanda ba a raya ta da ambatan Allah ba ba a raya ta da abin da ya kamata za ta raya ta ba ita ce take kharab rosasshiya wani masajidu amiratun bil abdan a lokacin masallatai za su kasance a rayayyu ana raya su ana hautuka masallatai amma bil abdani da jikunkuna kawai banda zukata almuluku da takabbaruna lokacin sarakuna za su kasance suna girman kai wal azani yahu yabqaluna su ko masu kudi suna rowa wal ulama yatma'una su ko malama suna kwadai wal ubadu yara'una su masu ibada kuma suna riya wat tujari yasta'amaluna riba su ko attajirai suna aiki da riba wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam mun mazala tsira da mutane sabata gare shi ce awwalu man yuhasab man yuhasab man yuhasabu yawmal qiyamati farko wanda za a ma bincike za a yi mai hisabi ran tashin kiyama salasatu mutum uku ne yutabihim za a zo da su hamilun hamilun likitabi Allah tabaraka ta'ala mahaddasin littafin Allah tabaraka ta'ala wa munfiqun fi wa munfiq wa mujahid da mai ciyarwa da kuma mai yaki fi sabilillahi a cikin dokar kalmar Allah kadis tushida wanda har ma yayin shahada yaqulu lilqari sai Allah ya ce wa makarancin nan hamalta kitabi ma za fa'alta li ka dauki littafi na ka haddace ni ka aikata gare ni qala sai makarancin ne ya ce kuntu atulu ana al-layli wa atrafan nahar na kasance ina karanta shi lokutan dare da na rana ya kulu sai Allah ya ce ma kasata ni bizalika baka ni hena ba da wannan kasata an yi kala fulanun qari'un faqat kai nihin ka kawai a ce wa na makaranci ne kawai wa qarqila an koce zalika jazaoka wannan shine sakamakon ka laysa laka indi shay'un baka da wani abu a wurina wa yaqulu lil gani sai ya ce mawadaci ma za fa'alta li ni ka aikata gare ni razzaka suka kasira min alwan na arzuta ka dukiya dukiyoyi ma masu yawa ya kulu sai ce kuntu uti yaminan wa shimalan atasaddaqu li wajhika na kasance ina badawa dama da hauni ina sarka dan zatin ka qala la Allah sai ce a lam tak lam taksudni bi zalika ba ni kai ni da wannan ba inna ma hababta an yuqala fulanun jawadun kawai kai ka so ne a rika cewa wane mai kyauta ne wa karkila an koce shikenan wa yu'ta bil mujahidi sai a zo ga mai jihadi mai yaki fa yuqal lahu sai a ce gare shi ma za fa arta li ka aikata gare ni ya gudu sai a ce akhassu saifi na riki takobi na wa darabtu yaminan wa shimalan na yi duka na buga dama da hauni hatta shuhudu har sai da nayi shahada har sai da aka shahadantar da ni ya kudu sai a ce lam taqsudni lam taqsud bi zalika wajhi baka ni zati na da wannan ba kasarta an yi kala fulanun baƙalun fulanun shuja'un kai ka ni a rika cewa wane gwarzo ne wane sadauki ne wa karkila an koce haula ya awwalu man tus'aru alaihim nar cewa yace wa'antan su ne harkon wa'anda za a rura wuta da su la budda min ikhlasil amali ba makawa daga tsarkake aiki lillahi tabaraka ta'ala ga Allah tabaraka ta'ala wala budda min suhbati salihina ku ba makawa daga abutan da abutuk- abokantakan salihan bayi mutane wanda suke salai nagari Ah, nan za mu tsaki na sai mu tashi wala takunu ko kala ya tafarraku to alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughlika wa nasati lima wa kana sirrin hakki bil hakki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa dari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah